أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة suka ce su yahudu kenan kun ba manta ba ana da ci gaba da faɗan ni'imomin da aka yi musu ne da butulcocin da suka yi ana masu gobe da shi a yayin da suka ga gaskiya saukakke daga wajen Allah suka ƙi suka ga wannan manzo ya zo da shari'a da addini na gaskiya sun kuma gane shi ne suka ƙi su bi to shi ne Allah ta'ala bayan yi musu nasiha yana musu nasiha kuma yana ga musu dama wani abu ne da suka saba yi sun daɗe suna butulci amma wannan butulcin da suka yi shi ya fi kowanne muni na ganin na ƙin imani da wannan manzo bayan sun gane shi ne kuma yana rubuce a littafinsu duk sun ɗauki alƙawarinsu to kuma sai suka ce muta ba za ta shafe mu ba sai kwanuka kaɗan ƙididdigaggu wato wato ana cewa ko sun ce kwana arba'in ne da adadin kwanakin da suka bauta wa malaki kwana arba'in wannan haka ya ce a nan a wani wuri ana ana cewa sun ce ai dama an ce tafi gidan wata tafi tsawon shekara arba'in ne so kuma su za a mai da kowace shekara kowace shekara goma da ya zama shekara eh shekara arba'in ne haka ne shekara arba'in saboda haka zai tsawon shekara arba'in ne sai aka mai shi su kwana ɗaya saboda haka sai ya zama kawai in sun keta wutan sun wuce shi kenan saboda ka komai ma bai hude ya yi in dai in ma ya shiga wuta to tsanani kwana arba'in ne zai wuce wannan lasisin aikata laifi ne sai sai a ce to in an ba da tsaro da wata sai su to ai ko ka shiga ma ba za ka daɗe wato da mujarradin kai ba isra'ili ne kenan domin su addini a wajensu ya koma kabila su jini ne addini ba imani da aiki ba in an haife ka a cikin su shikenan ka zama su in ba a haife ka ba kuma ka zama dama ba tsababbe ne ba kai za ka shiga wutan sai in kai dan kabilar su ne sai ka shiga aljanna amma ka yi laifi matsananci mummuna to tsanani kwana arba'in za a babbaka ka ka wuce to shi wato fasikan su za su iya fakewa da wannan kenan su ce to ai shikenan ko da ma sun shiga wuta ba su daɗe ba قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا kace da su ya kai wannan manzo ka tafi to ka tambaye su kun karbi alƙawarin Allah ne akan wannan kuma Allah bai saba alƙawarin sa ba wato ai a cikin littafin su akwai alƙawura da aka suka san sun dauka daga ciki har da wanda aka faɗa baya wanda ake sukan suka san suka zazzafa har da imani da wannan annabi to akan wannan abinda suke rayawa a ina yake shi kuma alkawari ne aka ɗauka tsakanin da Allah cewa ko kun yi laifi in har kun shiga wuta tsananin sa kwana arba'in kuma Allah bai zai saba alkawarinsa ba dama an san Allah baya saba alkawari falin yi kullu fallahu ada zama Allah bai saba alkawarinsa ba to alkawarin ku ɗauka da Allah akan haka nan wato akwai wasu abubuwan da suka iya rubuta a cikin attaura ɗinsu na ƙarerayi amma akwai ƙarairayi da daman gaske da ba su a cikin attaura ɗin amma ba su rubuta a attauran ba kai to amma suna faɗa wannan yana daga ciki ba su rubuta ba amma dai suna faɗa da sun rubuta da wani sai ci ai ga aya tunda kakanninsu sun rubuta jikoki sai su karanta ci ai ga aya to alƙawari kuka ɗauka za su yi turus am ta ƙulu na alallahi ma la ta'lamu ko ko kuna faɗi dangane da Allah abinda ba ku sani ba ne wato kuna faɗi abinda ba ku sani ba dangane da Allah ne ka san ko wannan zai zama ba karamin wauta ba ka faɗi wani abu dangane da Allah abinda kai baka sani ba ka ce Allah ya alƙawarin kaza amma baka sani ba inda baka da hujja to aka je zan ba haka nan ne ba kaga ba inda zaka yi kenan da ba zaka ba zaka dafa kenan wato sukan ma'ana tunda kaga me ya amsan wannan tambayan da aka yi musu attakhastum inda Allah ahadan falan yukhlifa Allahu ahada me za su ce kasan za su yi turus ne ba ba jawabi za su shuɗe ba amsa to sai aka ce musu amta ƙulu na alallahi ma la ta'lamu ta ga shi an ba su amsa kenan bal kenan bal taquluna ala allahi ma la ta'lam wannan shine kashin gaskiya wato kenan a takaice dai abinda ba ku sani bane ko ka yanka ko ka jingira wa Allah kamar sauran rayawa da kuka yi daban-daban nan ma yana cewa kamar da suke cewa na hannu sha'abullahi al-mukhtar to mu ne zababban Allah haka su suna kiran kansu zababben Allah wani irin irin wannan har ma waɗanda suka koyar da addininsu a nan ga suna ta rayuwa haka na ai waɗannan zababban Allah ne yana nan tafi a wanda Allah ta alaiki ba da suna cewa su ‘yan Allah ne kuma masoyansa nanu abna'ullahi wa ahibba'u بلا من كسب سيئة وأخاطر به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأنا cewa wannan shine amsa shine shine jawabi in ka dauka ma am ta quluna ala allahi ma la ta'lamu wato shi ma kamar amsa ne ga cewa wannan lalle ba wannan alƙawari kun dai faɗa ne to ga takirin magana yadda al'amari yake a wajen Allah duk wanda ya aikata mummuna mummunar kuma ta rutsa da shi ta kowane hali kenan ta kowane bangare wato miyagun ayyukansu suka fi kyawawan ayyukan sa yawa shine ma'ana mummunan ta rutsa da shi kenan to irin wanda suka yi wannan su ne yan wuta kuma su masu dawwama ne a ciki wato wannan wannan wannan ita ce ka'ida ama a wajen Allah wanda ya mummunan aiki ya je lahira ya zama mummunan aikinsa shine ya sha kan komi yanzu aka kai da ainihin duk da dama ainihin yadda ake hisabi a ranar kiyama ana tantancewa ne tsakanin kyakkyawan aiki da mummuna saboda ka ɗaya ijabi ne ɗaya salbi ɗaya na baje ɗaya saboda haka da mutum zai je da kyawawan ayyuka da munana za a zo a yi masa hisabi duk zai biya basu sukan da ake bin shi in yana da kyawawan aiki da sai a ɗiba daga kyawawan aikinsa a bibbiya basu sukan da yake bi amanonin da ya ci kashe kashen kawuka da ya yi giban da ya yi zagin da ya yi da sauransu da abin da ya yi da zunɗe da kyauce da ya fice ya alama ka'inatar a yanu ma tafi su duk sai ya bibiya da kyakkyawan ayyuka in yana da shi in kuma ya da kyakkyawan ayyuka sai a kwaso zunuban wanda ya ci kayansu a tattara a zuba mashi to ƙarshe in ya zo sai ya zama ba da aikin kirki sai a ɗora a sikeli ba batun a ɗora mai kyau da mummuna ba kenan kawai shi kenan sai a ce wannan ya yi hasara sai a kaɗa shi a wuta. to wannan shine ainihin hukunci shine adalci ka zo da ayyukanka a yi maka hukunci a hisabi kowa yana gani a tantance a gabanka ka gani shine adalci haka haka Allah ta'ala zai ma kowa ko ba lura ba wannan shine shine adalci ba mutum ya zo da mummunan aiki ba da wani alkhairi sai mummuna sai a ce to shikenan dan wane ne a ce ai dan wane ne a ce to tun yanzu dan wane ne ya tafi aljanna in aka yi haka nan sai aka zo wani kuma ya zo da mummuna aiki aka ce dan wane ne aka ce ai ba dan kowa bane aka ce ya shiga wuta me aka yi kenan an yi zalunci kenan Allah ko ba ya zalunci ko da kwatan kucin kwayan zalo saboda haka hukuncin aurensa kenan ba shi da wani ba shi da wani zababben mutumin da ko ya yi laifi za shi aljanna ba shi da wannan imani da aiki ne saboda ka ga barganin barganin kai ko kun kun rudu da cewa ko ko zababban Allah ne to idan kuka je lahira za da ku da kowane mutum za ku ga duk ɗaya ne kowane zai zo a yi masa hisabi ne in ko ba da wani alkhairi sai sharri ya wuce wuta shikenan kuma irin waɗannan sukan dawoma ma'auta ne kuma fiya khalidun za su dawoma ne ba ranar fita amma nan ya ce almuradu bi sai ati wal khati'ati kuna ashirk lianna ma adahu la la yastada al khulud wato abin nufi da mummuna anan shirka shirk gwama Allah da wani abauta bauta ma wani Allah domin abin da bai kai shi ba baya kaiwa ga dawama a wuta wato da mutum zai je yana da imani da Allah da manzonsa ya da mu da muyagun ayyuka to ko da ya shiga wuta ba zai dawama ba don da zai fita da imaninsa wanda ko ya je babu imani to ba ranan fita wanda ya je akan ya bautawa wani Allah ba ranan fita shine ba ma'ana kenan ko su ko wa'annan mu abin zamu iya cewa su wa'annan su kangare wasu ai yana da yawa tunda yake wanda sun kangare da wannan annabi wanda ya kangare wanda ya yi imani da wannan annabi bai imani da duk annabawa ba wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ننكم الله تعالى ينترات الدسودة القورن ده من سألكين to yi cucukan magana walladina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wanda suka imani suka ayyukan kirki kuma su ne yan aljanna su kuma su dawama a ciki wato wannan shine ka'ida ama in an je lahira wanda suka yi imani suka yi aikin kirki su ne ‘yan aljanna ba ‘ya'yan wani ba ba ƙabila wance ba ba za a ce ina ƙabila ka za a ce gata sai a ce to aljanna tabbas sai su wuce ina ƙabila ka za a ce ga su a ce to wuta ina ƙabila ina hatta ma ba za a kira mutane da sunan ina ‘yan addini kaza ba sai a ce su wuce sai an yi hisabi yawa hisabin nan akwai na na jama'a a tare akwai kuma na ɗaiɗaiku wanda suka imani suka aikon kirki su za su wuce aljanna wanda suka miyagu suka zo ba su da wani abu sai mummuna kuma su kuma su wuce wuta shine to nan nan gaba wai ayin da na karanta gaba ba bukatar sake maimaita cewa Allah ta'ala ya tantar da su alƙawarin da ya ɗauka ya ɗauka daga gare su yana cewa tunayayin da muka karbi alkawarin bani Isra'ila ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah a baya an ambaci alkawarin da aka ɗauka musu an ke cewa daga cikin alkawarin akwai cewa za su bayyana wannan sako ga mutane ba za su koye shi ba kuma in wannan annabi ya zo za su imani da shi to nan kuma an faɗi wani janibin alkawarin la ta'buduna illa Allah farko ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah wa bil walidaini ihsana na biyu kuma kyautatawa ga iyaye to na ɗaya ba a bautan kowa sai Allah ba za ku bautawa kowa ba sai Allah na biyu kuma za ku mutum zai kyauta ta ma iyayensa wa zul qurba wal yatama wal masaki har wala zai kyautata ga ma'abucin kusanci dan uwa na zumunci kenan da da marayu da miskinai da zai kyautata musu wa qulu lin nasi husna daga cikin abin da alƙawarin da aka ɗauka musu kuma cewa abin za ku gaya ma mutane kyakkyawa zance mai kyau kenan kamar yadda kuke so a gaya muku gaisuwa da ba gaisuwa ba qulu lin nasi husna ya hada da gaisuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam da kuma duk abin da zaka kai ba za ka so a gaya maka ba ba za ka gaya ma wani ba ko shi ne ma'ana za nas ɗin kuma yana su kullun nas ba ƴan uwanku ba la ma ɗaya lale ma ƴan uwanku a addini ba kowa da kowa ba za ka gaya ma mutum magana ba sai irin wanda ka shigin wanda kai ma kake so a gaya maka kyakkyawan magana wa qimusala wannan wato daga cewa ainihin ba za ku bauta kowa sai Allah ba sai kuma mutum ihsani sai aka ga faɗi wanda ake ma ihsani din har da ƙololin nasu ba suna duk ifani to sai kuma cewa ku tsaye da sallah ku tsaye da sallah to ku tsaye da sallah wa atu zaka ku ba da zaka zuwa alƙawra ne aka ce kuma kun ɗauki alƙawari suka ɗauka wannan wani ɓangare ne na alƙawarin ba ya kan alƙawarin kenan ba yawa har yanzu a cikin ɗan abin da ya ragu a hannunsu suna batun alƙawra goma ten commandment alƙawra goma daga ciki kuma akwai inda kalmomin cewa ba za a bauta wa kowa ba sai Allah ba za a kashe rai ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba duk wayannan wannan an bace wasu daga cikin alƙawarin to ya sai suka ci suka ci alƙawari Allah ta'ala ce summa tawallaitum illa qalilan minkum sannan kuka ba da baya kuka ibin wato wa'annan duk wa'annan abin da aka ce din kar abauta kowa sai Allah kuka shiga bautan wani wannan Allah za a kiyota sa wa iyaye da sauransu da sauransu ya zama kuna mugu stawa tsaye da sallah sai nadira ba da zakka ma haka sai nadira shine ce illa qalilan minkum sai kaɗan daga cikin ku wantum mu'ridun kaza masu masu bijirewa masu masu butulci tawaye ko ga kikubi wato bayan daukan alƙawarin nan sai zama da yawa daga cikin su basu bi ba ba su cika wannan alƙawarin ba kaɗan ne ake samun mai cika alƙawarin وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون أنا كما قلنا كسان شو أشياء القورن لا ديوا كنا وانا دقا تكين كما القورن دا أكاد أوكا مصر أبدا تيوا بعضا كي شيك أرد جيني نمكو با واتو معنا بعضا كو كشي جونا با معنا واني بعضا كشي وانا با تند ألوكا تين أني مغانا دا سوكو دا كنا أنا كيران سو قبيلة كمي دا سوكا كيرا كنسو أما وانشان لوكا تين jama'a Musa ne alaihi salam wanda kuma jama'an Musa ainihin addini ne ko da ke an rinjayar da bani Isra'ila don cikinsu ya fito amma al'umma ce da aka ba aka da annabi a cikinsu aka saukar da littafi a cikinsu to saboda haka yanzu kamar ana hidabi ga muminai kenan wanda suka imani da Allah da annabi Musa da taura littafin da Allah ya saukar cewa za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza ga shi abin da aka haramta musu har da shekar da jini ba mumini ba zai shekar da jinin mumini ba mumini dan uwan mumini ne baya baya kashe shi baya tabar da shi wato an ce musu daga cikin alƙawarin su banda kashe juna banda wani ya kashe wani la tasfikuna da makum ba za ku shekar da jini nan kuma wala tukrujuna anfusakum min diyarikum ba za ku fitar da junanku daga gidajenku ba wato a sami a sami mumini a fitar da shi daga gidansa a kore shi da shi shigi ba za a yi haka nan ba kuma aqrartum sannan kuka tabbatar da wannan kuka furuci kuka ce eh mun yadda wa hasum wa antum tashhadun kuka yi shaida kuka tabbatar da wannan kuka yi shaida kuka tabbatar da cewa wannan wajibi ne akan ku kun kun kun yi alƙawari mun yi kun tabbata mun tabbata ba za ku san ba za mu san to duk da ce an musu wannan kuna shaida thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan sannan sai gashi ku waɗannan wannan ma a wannan ayan an nuna zahiri ana magana da Yahudawan Madina ne sai ga shi ku waɗannan wancan alƙawarin tun kakanninku ne aka ɗauka saboda haka ya hau kanku duk cikanku to sai amma sai gashi an ce sun ma'antum ha'ulai sai gashi ku waɗannan na yanzu ɗin nan taktuluna anfusakum kuna kashe kawo kanku wa tukhrujuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasu daga cikinku daga cikin gidajensu tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan kuna taimakekeniya a kansu wato kuna taimakon wasu a kansu da laifi da shishigi wannan mutum zai fahimce shi kamar in ya fahimci kisan abin da ke ya faru ne wanda yake so sun sani yayin da ayan ake saukar da wannan littafi da can a wannan gari da ake ce ma madina wanda da can sunan garin yasrib akwai kabilu biyu suna zaune aus da hazaraj an ce ‘ya'yan mace ɗaya ne, na jin wato ubansu daban-daban. Adatan akan sami wani abu da mutane suke ce masa ‘yan ubanci, idan mutane biyu ubansu ɗaya kowa ne uwarsa daban, akan sami kishi har a ce abin nan ana ce mashi ‘yan ubanci wani, kamar yadda ‘yan uwan Yusuf suka yi masa. domin shi uwarsa daban ne, ko da yake a tarihi an nuna cewa da da uwar Yusuf din da uwan sauran a Yusuf da Benyamin uwansu daban sauran ƴaƴa goma din kuma uwarsu daban Layya wannan Rahil duk kuma ƴaƴan mutum ɗaya ne kawun Yaqub alayhi salam to dai wannan dai kamar wannan ana ce mashi yan uwanci amma galiba ba a cika sa ba a ba a yi yan uwanci idan mutum mutane mutum uwansu ɗaya ne ko da uba daban-daban ne lalle ba da wani batun wani kishi ya taso ta wani lokaci zai ga kamar shi dan uwa ma kamar da Hausa ma ana cewa dan uwa ne an jingina wannan dangantaka ya zuwa uwa ibn um haka bahaushe ke cewa dan uwa bai ce dan uba ba idan ka ji an ce dan uba ana nufin gaban yan ubanci kina ce to abin ka da dan uba to zuwa ina an ce uwansu ɗaya ita arsuwa ana ce mata ko kaila sunanta ita uwar aus da hazaraj amma dai ƴaƴan aus da ƴaƴan hazaraj sai suka zama abokanan gaba a rayuwar jahiliya wanda yake ba a san komai ba sai kabilanci kawai dan kabilan ku shine komai kawai dan uwanka shine komai sauran kuma duk abokanan gaba ne kamar yadda namun daji da su idan damisa ta ga wata ba badamisiya ba to abokiyar gaba ke dabban daji da ya gaba ko kawai ya ga abin fada ya zo zai tasan masa ne gadan gadan kawai kuma duk ƴan uwansa za su taya shi wannan faɗa ne wanda suke kabilan su ɗaya saboda sai zama aus da hazraj suna suna faɗa hatta kai mu suna kwana da takubba tsirara ne a kube ba su cire a kube su bata su kwanta mutum ya kwanta kusa da shi ga ko ga takobi bai sa a kube ba da ya ji kyat ya fito saboda masu yayo idan shi ba ause ne hazaraj za su kawo hadiri ba ba tsammani ne in shi ba hazaraji ne aus na iya kawo hari ba tsammani saboda haka ko dare ko rana gara ba an fi kai hari ma cikin dare da jijjifi daidai lokacin sahur din nan lokacin da ainihin bacci ya fi daɗi musamman ga gafalalle to ainihin lokacin sai kawai sai akai mutane hari to suna ta faɗa kullum suna ta yaƙe-yaƙe tsakaninsu da aus da hazaraji faɗanda aikin kenan dai kullum yaƙe-yaƙe daban-daban an yaƙin kaza yaƙin kaza ai ta ce to sai su yahudawa suka zo wannan gari su kuma sun zo ne saboda suna da masaniya akan cewa wannan birnin zai zama birnin annabi wannan zai zo da ƙarshe saboda haka sun zo ne da ya zo kawai sai zama su za su imani da shi to sai su kuma bisa ƙa'idan zaman jahiliya in gari ba garin ku bane to in ka sauka za ka sauka a matsayin halifi ne halifin wasu wato in ka zo gari kai ba bako ne to za ka shiga ne a matsayin kana bangaren wannan ne ko kana wanda zai maka masauki ba amma masauki kawai ba za ka zama kamar abin da yake gare ka yana gare shi wanda yake kanka yana yana wanda yake kansa yana kanka saboda haka kabilolin yahudu su ma sai suka zo kabila kabila suna da kabiloli uku bani kanuka da banu nadir da banu ƙuraiza sai zama banu ƙainuka sai suka zama halifan hazaraj banu nadir da banu ƙuraiza kuma suka zama halifan aus to lokacin da ake faɗa tsakanin aus da hazaraj duk lokacin da faɗa ya taso saboda an tan faɗace faɗacen daban-daban ne an yi yaƙoƙi daban-daban to sai ai karo tsakanin aus da hazaraj sai yahudawan da suke bangaren aus da yahudawan da suke bangaren hazaraj sai a haɗu kuma a fagen fama wato su kuwa suna su larabawa su aus da hazaraj mushirkai ne ba su san littafi ba ba su san shari'a ba ba su san lahira ba ba su san Allah ba ba su san ranar lahira ba ba su da shari'a ba su da littafi kawai tsaban kabilanci gaban jahiliya kawai ke shine ke gudanar da rayuwa a lokacin kawai haka ba wani abu sai faɗa da ramuwan gayya a tsakanin kabilolin larabawa kuna bin wancan kabilan bashin jini kaza kullum a ta fafatawa a ce ai sun kai wannan fafatawan kaza mun biyo su bashin jini kaza sai mun rama sai wata na a sake haɗuwa a sake komawa sai a sake cewa ai maimakon mu rama sun ci riba ne kuma sun ƙara sai mun rama sai kuma su sai a ce ku je ku musu Allah kuma ya wuce wancan yawa mun biya har mun ɗora su kuma su ce kun ɗora kaza sai mun rama to haka su jahiliya suke rayuwarsu laraba to su ko ƴan nan ahlul kitabi ne su wato su a ibaran da ya kamata mu ce su ne musulmi a lokacin ko a lura ba suna da attaura tamkar alqur'ani sun san Allah sun san lahira suna suna da shari'a su auren su haramun ne mumini ya kashe mumini dan uwansa kuma idan mumini ya fada hannun makiya wajibinka ne ka ka faje shi kamar yadda ke wannan shi yake haƙƙi a yake a shari'a mu mumini a hadisi an dami al-mu'min afur min mu'min la yaqtuluhu wa la yaqburuhu da sauran hadisi mumini dan uwan mumini ne baya kashe shi baya tabar da shi baya zagin sa da sauransu da sauransu kaga wato ta a wajen su wannan dokan tana nan sananniya ce a taura cewa ba tun da yake kun yi kai ka imani da da Allah da annabi Musa shi ma ya imani da Allah da annabi Musa to haramun ne ka kashe shi saboda dan uwanka ne a addini kuma in abin dan uwanka ya fada hannun makiya ne wajibin ka ne ka karbo shi ko da ma a mai zai kallafa maka na ka biya diya ko ba lura za ka ga dan uwanka musulmi a hannun kagarai suna bautar da shi ko sun kama an yi fafata sun kama kamammu to lalle ne a ji a kai fansa a karɓo su ko ba lura to haka yake a taura to sai zama in ana ana faɗa tsakanin aus da hadaraj su inda ba su so jahiliyan suke ko kuna da littafi sai kuma sai kuma ba isra'ile sai ga ba isra'ile ba aushe wani ba har daraja kakakau kwam kwam share share kawar da wannan kawai yanka masa wuya ko ciki duk da kila ma ka san abinka da mumini kila in zai cika sai ya yi kalmar shahada ko ba haka bane suna da wannan har yanzu bai huda yana da wata yana da wani wanda kalmar da suke ce ma shema shema isra'il wannan ko ko ko a halin ya ga zai mutu sai ya faɗi wannan kalma kalma shema kalma ma'ananta wato daga amma isma ne isma ya isra'il wato ku saurara ubangijin ku shine Allah ubangijin ku ɗaya to ko ba ko da ba yahudi zai ya ga mutuwa sai ka ji ya faɗi wannan ku saurara isra'il ubangijin ku shine Allah ubangijin ku ɗaya to kila ma yaje yana kalman shahada yace oho dai ka tafi dai sharara masa wato ma'ana mumini dai game da mumini su kashe juna saboda wannan magoyin bayan aus ne wannan magoyin bayan azrajin to in ya tukum usara tufaduhum idan kuma suka zo maku a matsayin ribatattu sai ku sai ku fanshe su wannan shi ne mafi kyan fasara akwai wanda suka suke cewa ayin tufaduhum ya bambanta da tufidduhum wato kuna kuna fan kuna fansan su ko kuna fansar da su wato ku tsaya amma alaya abin da yake nufi kenan wato idan kuka ga dan uwanku an kama bayan an gama yaki yaki ya an da kaje wada'at al-harb aw zarha bayan an fafata ƙura ta lafa sai a dawo a ce mutanen mu ne nawa ne suke in su su kaman su banu kainuka sai ce mutane mun nawa ne suke hannun aus sai a ce da wane da wane da wane da wane suna ce sai a ce ai sai mu kwanso su mu kuma nawa ne muka kama ai an kama kaza sai a ga hadda ba yahude sai a ce sai kafan shi kan har ai musaya na fursunoni da aka kakkama sannan kuma wanda ya rara kuma wa'annan a ce muna bin kaza kan kowane mutum to su su yahudawan idan aka kama ɗan uwansu ba su ƙarewa sai sun sai su fanso shi saboda mene haka aka rubuta a taura na ɗaya ba za ka kashe ɗan uwanka ba na biyu in ka ga ɗan uwanka hannun maƙiya mai za ka yi za ka fanci shi to su kuma me suke idan suka haɗu da juna a fagen fama sai su kashe juna bayan an gama yaƙi inda ɗan uwansa kaman me sai su fanshe shi me suka yi kenan sun yi aiki da a taura a nan sun ƙi aiki da a taura a can ko ba lura ba ha antum haula'i taqtuluna anfusakum to taqtuluna anfusakum an ba an karbi alƙawarin ku ba azna mi taqukum da tasfikuna jama'akum to wa in yatukum usaratu faduhum da ma taura ta ce haka nan idan ka ga dan uwanka a hannun makiya lazim ne ka ka ka ka ka yanto shi da biyan fansa to sai kuma su fanso ƴan uwansu sai haka Allah ya faɗa a taura وهو محرم محرم عليكم اخراجه alhali kuma haramun ne gare ku fitar da shi daga gidansa tun asali ma ko ba haka bane to ka gani wato a takaice dai su waɗannan mutanen suna aikata wani bangare na attaura kenan ko suna saba ma wani bangare shine Allah ta'ala ce afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd to kun yi imani da wani bangare na littafi ne kun kafirce da wani bangare wato bangaren da kuka aikata kamar na fansan kamammu bisa umarnin attaura to kun imani da wannan ne bangaren kuma da aka hana ku fitar da mutane da gidaje da kashe su ko a karkashe su ko ka fice da gidajen su ko karkashe su to shi kuma wannan bangaren ba ku imani da shi ba tambaya ce amsan na kunshe yanzu da kuka yi haka nan kuka bi wani bangare na taura kuka saba wani bangare to bangaren da kuka bi kun yarda da shi ne kun yi imani da wannan bangaren da baku bi kuma baku imani da wannan ba ka san ko ba zai yi kai imani da bangaren littafi ka kafirce da wani bangare ba in kai haka nan tamkar ka kafirce da dukai tunda dai littafin Allah ne zaka aiki da duk abin da ke ciki ne ba ka zaɓi wancan ka ce wancan zan yi wancan ko ba zan yi ba Allah ta ce fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya ba abin da zai zama sakamakon mai aikata wannan daga cikin ku wannan mene yin aiki da bangaren attaura da kin aiki da ɗaya bangare sai kunyata a rayuwar duniya a nan rayuwar duniya zai sha kunya Allah zai kaskantar da shi zai sa mashi kaskanci ana cewa su Yahudu sun ga ƙasƙanci da ƙarshe domin duk ɗaya bayan ɗaya duk an hukumta su a Madina an kuma kore su banu ƙainuka su aka fara hukumtawa sannan sai banu Nadir suka yi sulhu da annabi akan kowa ya ɗauki kayan raƙumi ɗaya ya bar garin ya bar sauran komai da komai su aka kore su sai banu ƙurai za su ne suka wanzu akan alƙawarin da suka yi ma annabi aka zauna har ya zuwa ranar ahzab suka koma suka haɗu da ɓangaren ahzab na huyayi bin ahzab su ma aka hukumta su suka yadda da ma mai hukumci a cikin suka zaɓi wanda zai alƙalin da zai hukumci sun shi ne shugaban halifansu a shugaban zuwa suka su halifan hazaraj ne suka zaɓi sa'ad bin mu'az ya yanke hukunci aka yanka duk baligi a cikinsu matansu da ayansu da dukiyoyinsu suka zama ganima kaga akwai kunyata irin wani to shi zun fil hayatu duniya ke wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab ba azabun shadid ba ashaddil azab ranar kiyama kuma za a maishe su ya zuwa da azaban da tafi tsanani ba azaba mai tsanani ba azaban da yafi tsanani أشد العذاب da an ce azabin shadid kaga azaba mai tsanani kenan ashadul azab fa a cikin masu azabobi masu tsananin ma wanda ya fi tsananin shine sakamakon mai aiki da bangaren littafin Allah ya bar wani bangare yawa nan duniya kunyata lahira wuta wutan ma wadda ta fi wa mallahu bi ghafilan amma ta'malu Allah ba marabkani ne dangane da abin da kuke aikata wato ya sani duk abin da kuke Allah ya sani saboda haka gobe kiyama za ku ga sakamako wannan aya tana da ban tsoro in a lokacin da aka saukar da wannan aya za a muminan wannan lokacin wanda suka imani da manzo Allah suke tare da shi za su karanta wannan aya su ji daɗi kaji ba Allah ya saukar da taura su aiki da bangare su ba bangare za su ga kunyatin duniya za su sha azaba lahira za su iya gora masu da wannan ko to yanzu muminan wannan lokaci muminan wannan lokaci ya ka gani malam ga alkur'ani ya ce ayi ya ce a bari wanne ne ake yi wanne ne ba a yi ko duka ake yi yanzu ƙwalo-ƙwalo za ka ga al'ummar musulmi a wani lokacin ana iya gora ma yahuda a ce to ko da kuka yi kuka aikata wannan abinda Allah ya ce a yi a taura wannan kuma ku aikata ba to wannan kun yi imani ne wannan ba ku imani ba kan za su yi turus saboda su musulmi a wannan lokacin alqur'ani ya suke mishi suna aikata duk abin da aka ce a yi kaga ba su ci ai kuma ka kuke ba amma yanzu ka ga wai hude ka ce mishi to ka yarda da bangaren altaura ne baka yarda da wani bangare ba shi ma mai zai ce maka sai rama ya ce kai ma ka yarda da bangaren alqur'ani ne baka yarda da bangare ba da kace kaza kai kaza ba alqur'ani yace ba to kazan da baka yi kuma alqur'ani bai bai ce kai ba sai shi ma yanzu shi ma musulmi wa iyazu billahi ya lalace ya zama ya zama kaman bai ahlul kitabi din yana da littafi baya bi yanzu kam lalle ko da ke huda sun fi mu lalacewa amma dai mu ma dai an yi nisa an yi nisa dama an dama an faɗa maza Allah ce za su bi su duk inda suka shiga ko ramin kurege ne ko na bera duk za su bi su in sun shiga aka ce kana nufin wato yana nufin musulmi za su bi yahuda duk inda suka shiga idan bai hude ya kurda ramin bera sai kaga musulmi ya ce haka ma hadisi yace a shiga bai ramin bera sai kurda in ya shiga kowane kwararo ma'ana duk abin da ya yi na ƙarna sai kaga musulmi shi ma sai ce haka ma aka ce a yi sai shi ma kuma akwai har wala hadisin da ke cewa duk abin da Isra'ila suka aikata sai musulmi su ma sun aikata duk abin da su irin abin da gardaman nan da suka yi ta Musa alayhi salam su ce masa ba za mu yi kaza ba za mu yi kaza su zo su yi kaza har dan malikin ma sai da suka rufe wa yazbil Allah ya sauke wannan aya tana da ban tsoro domin ko in mutum ya duba daga hizbin fil hayatid dunya lalle ana fuskantar shi to in kaga hizbin fil hayatid dunya in baka tuba ba to sai saura ashaddul azab yanzu kama al'umma musulmi lalle suna ganin hizbin fil hayatid dunya a sakamakon sakin littafin Allah dun wannan in ana magana da, da Yahudawa ne bani Isra'ila sake saboda sun ma taura haka nan wanda ya ma alqur'ani haka nan shi yafi cancanta da wannan da taura da da alqur'ani duk littattafan Allah ne amma taura ya fi abin nan alqur'ani ya fi taura duk littattafan Allah ne amma alqur'ani ya fi taura to kaga wanda in mai wanda ne ma taura ya zama hukuncin sa kenan ina ga wanda ya ma alqur'ani hakan in kun saki littafi ku ga walakanci in kun ga walakanci to a rayuwar duniya kaɗan ke in kuka je lahira a haka nan saura a shan azab Allah ya kiyaye hizbin fil hayatud dunya dai gashi na anabi saura ai mubadara da tuba kafin a shan azab ulaika alladhina ishtaraw al hayatad dunya bil akhirah aw shine wannan dogo wannan wannan wannan bidu da ban tsoro wannan ana magana dangane da su Isra'iliyawa ne waɗannan Allah ta'ala yake ga makaman mu'min to waɗannan su ne suka yi musayan rayuwar duniya da na lahira suka sayar da duniyan su suka sayar da lahiran su suka amshi duniya saboda dan abin duniya wato kenan wannan abin da su suke na saba ma taura din su wannan su bar wancan sab kawai don neman abin duniya dan shugabancin duniya kawai tunda su wannan ya wannan dan wannan jam'iyya din ne wannan dan wancan jam'iyya nan yana wannan ana takara nan ana takara na shugabanci kai kuma gashi kai mumini ne kana wannan jam'iyya kuma ga dan wanka mumini yana wancan jam'iyya kowanne kuma yana son candidate ɗinsa ya zama shi ya ci zaɓe haka da aka sai kuka haɗu kuna ashadu Allah ila lawa shaɗu na marusula kaka kawai kwam kwam kuka karkace juna kowa yana sai mu namu ne yawa sai namu sai shi sai ya yi kamar garɗan uwanka mumin ba haka abinda suka yi kenan ba wannan su suna cewa masu goyon bayan aus suna ganin sai aus su ne su zama suka fi ƙarfi sun fi ƙarfin hazrat hazrat su kuma suna cewa sun fi ƙarfin aus a kan sultan garin maka garin madina wane ne zai zama babban mutum shi yasa ake faɗace faɗacen ai kowa yana son ya tabbatar da ikonsa ne in ya so in zai iya ya baje ɗaya ƙabila ɗin ma in zai yi ko kuma ya ci ƙarfinsu su sallama su zama tamkar bayi yawwa shine duniyan kenan dama to saboda wai dan dan wannan dan abin duniya matsayi na duniya mutum ya sayar da lahira shine wayannan wayannan sune wanda suka sayar da lahiran su suka saya suka biya da suka saya da suka ce a ba su duniya maimakon lahir ma'ana duk da kaji an ce musai musai na wannan mun ya fi fito da yawa kaman za ta shiro da yake ta manan kaje muka ce abin da yake nufi kenan dan abin matsayi na duniya nan yana ya ce radu bil ajilati iwadan anil ajila sun yarda da magaggauciya a matsayin musaya gabarin majinkirciya wace ce majinkirciya lahira magaggauciya duniya wato gara nan da sun yarda inda ainihin yadda aka yi karo sai su a fagen fama tsakanin mumini da mumini a wannan bangare da wannan bangaren sai ce wani sai nasiha da juna to fa kabilanci faɗan kabilanci haramun ne a wurin annabi yana cewa laisa minna man qatala ta'assuba wanda ya yaƙi don kare ƙabilansu ba shi a cikinmu tasubanci ba lalai ƙabilanci ba don mu shi ne muka sani tasubanci shine goyon bayan wannan akan ko yana da gaskiya ko baya da gaskiya shine tasubanci a addini ana goyon bayan mai gaskiya ne ana taimakon gaskiya ne ba ana taimakon wani ne ko yana da gaskiya ko baya da gaskiya tasubanci ke to wanda ya yaƙi domin tasubanci ba shi daga cikin mu kafin da aka ce ba shi a cikin wato ba shi a cikin mu mu ne ke fala yukhaffafu anhum al'azab irin wa'annan da suka yi musayan duniyarsu da lahiransu lahiransu da duniyarsu kai kenan suka suka suka fifita duniya akan lahira to ba za a sauƙaƙe musu azaba ba wala hum yansarun ba kuma za a taimake su ba gobe kiyama in aka sa su a wuta ana ta gasa su ba batun a ce a sassauta sai a ce ai nan can suka zaɓa sun ci ya wuce sun ci ko ba su ci ba tun da jama'a ana yaƙi ma ka ji ka zaɓi duniya ka je wajen fagen fama don ka ci don ka kwafta maƙinka ka ci duniya don yin kwafta ka ba ta kai hasaran duke wanda ya je rikici domin duniya ya hasara saboda idan ya ci riba ya kwafta maƙinsa ya kafa a duniya ba kaga ya ci duniyan ba to kowanne ba ya yi hasara ba saboda gobe kyaman ya shiga wuta ba za a sauka mashi azaba ba ba za a taimake shi ba zai dawo mani a to idan kuma bai ci duniyan ba fa ba ka ga ya ya biyu ba in shi aka kwafse kuma sai je lahira kuma shi bai ci duniyan ba kai kuma ko da ka ci duniyan ma ai kai hasaran ka rasa lahira ballantana kuma a ce baka ci duniyan ba a ce aga ya kai ka zo ne ci to mun je da yaki ne muna neman mu ci duniya aka kwafse mu ka ci duniya ce ina ya dai ci wuya ce to wuyan nan ko ya fi na can dama haka al'amarin yake in an bi Allah abin nan nasara biyu in an in an kibin Allah hasara biyu haka abin yake wannan abu daban tsoro na'am da bani Isra'ila ake magana in kai shiru baka kwatanta shi da mu ba sai ka sai kila ka ji daɗi amma in ka kwatanta da mu daban tsoro wala qad ataina Musa kitaba wa qaffayna min ba'di kiri birrusu hakika min ba Musa littafi mun kuma bibiyi bayansa da manzanni wato mun aiko Musa muka so bashi muka sauka masa da littafi a taura kuma bayan sa muka aiko manzanni ɗaya na bin ɗaya gurbin kowanne in wannan ya wuce wannan yazo in wannan ma'ana an bibiye su kenan wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan ba gushe ba tun bayan Musa ana ta aiko annabawa a cikin bani Isra'ila ɗaya bayan ɗaya suna fantarewa ana shirye da su suna fantarewa ana shirye da su kowane lokaci akwai annabi wani lokaci ma akan sami annabawa da yawa suna a cikinsu an yi annabawan da yawan anayin ba da yawan gaske wasu annabawa ba manzanni ba wasu kuma manzanni annabawa kamar yadda muka sani dukkanin manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo amma nan an keɓanci manzanni da ambato saboda su za su zo a kira za su kira al'umma ya zuwa ga shari'a suka haka nan aka yi tun da bayan Musa sai wasiyinsa Yusha'u alayhi salam to bayan Yusha'u kuma sai a haka annabawa ɗaya bayan ɗaya daga cikinsu akwai Ilyas da Ilyasa da Dawud da Suleiman da Zakariya da Yahaya na ƙarshen su a jerin shine Isa to da bayan Isa kuma shikenan ba sake samun annabawa a je a cikin bani Isra'ila wa atina Isa min Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus shine kaman na ƙarshe a jerin bibiyan annabawan a cikin bani Isra'il muka kuma ba Isa dan Maryamu bayan hujjoji bayyana cikin kin muka ba shi hujjoji wanda lokacin da kangaran nasu duk lokacin da aka aiko annabi sai su karyata lokacin da aka annabi sai su karyata wasu wani su kashe wani kuma su karyata shi wani ma ba za su tsaya karyatawan ba su kashe shi ka san da annabin da suka kashe dama sun karyata shi ne ko yawa ma'ana abin da kake faɗi ba daidai bane sai su sai su kashe shi wani kuma wani kuma ya sha da kyar kamar annabi Ilyas sun so su kashe shi Allah ya ɗaukaka shi zuwa sama haka ma Isa alaihi salam shi sun so su kashe shi Allah ya ɗaukaka shi zuwa sama shi Ilyas ba su gan shi ba sam sam saboda haka ba su da wahamin cewa sun kashe Ilyas amma Isa sun ga wani mutum da kama da shi shine ya kai su wurin da Isa yake don a kama shi sai Allah ya ɗauki ya ɗaukaka Isa zuwa sama ya maida kamannun Isa akan wannan mutumin sai suka cafke shi yana to ainihin nan nazo da ku suka ji ai da mamun saka tun kana yaro shine shine ya je ya sha wahala din nan shine wannan da aka gice shi to mun ba Isa Maryam hujjoji wato mu'ujiroji bayyana cikin ke daga ciki akwai buɗe idanun makafi da warkar da guragu da sauransu da sauransu mu'ujizozi daban-daban wanda daga gani ya nuna cewa wannan manzan Allah ne tunda yana abubuwan da yake ba yadda za a yi ba shi ga ikon bin adam ya wannan kamar raya matattu ko wanda ma aka aka ya mutu aka business shi kwana uku a kabari da ya zo garin yar uwansa tana da ka zo da ka zo da wuri da da ka da ka warkar da dan uwana yace ana ga miki zan zo mu warkar da shi to ai ya mutu yace ai alƙawarin Allah gaskiya ne ina ne aka business su kuma abin nan Yahudawa wanda ba su imani da da Isa ba da wanda malaman su suka turo a ji a gani suna ce musu su suke ce musu nasara wato ba sa ce musu ma mu'mine sai suna kira kinaya ga garin da shi Isa ya fito Nasira sai ce wannan wannan ba nasarar me yake so yi yana nufin za a mutu ya tayar an ce to ma ga dai sihirin in zai yi ce ka san sihiri ba zai tada mace ce ba lalle kam gaskiya ne to ma ga dai da zai sai aka balle aka balle kabari aka ciro duwatsun aka ciro shi yace taso da izinin Allah sai gashi ya dawo ya ce sha sai sa ma wasu da yawa daga cikin almajiran manya-manyan malamai sai suka yi imani da isa to shine a dai lokacin da aka wani da ba suka kangarin kuma suka ce kai wannan abin ya ce da sun sha da gaske malamin almajiran da suka dake akan imani da tsohon addini sun ce da gaske ya taso ce dole da gaske bayan ya mutu kun tabbatar ko dai dan babaro da ne an dan bizne shi da kawai aka ce ya mutu ya ce gaskiya ya mutu kuma kwanan sa uku a kabari kawai wannan mutumin gaskiya in ba an kashe shi bane kowa zai koma ya bi addinin shi kuma ina za mu sami to in ji manyan malamai to shine nan kace a kashe shi ne kawai zai bata musu tuwonsu to Allah ta'ala ce wa ayyana ku bi ruhil qudsi ita muka karfafa shi da ruhu mai tsarki da yawa masu fasara sun tafi akan cewa ruhu mai tsarki din nan shine malaika jibril alaihi salam domin isa yana wa'insu abubuwa waɗanda suke yayi wa'insu abubuwa kai zan ce waɗanda suke ba zai yiwu ya iya yi ba amma saboda karfafa shi da aka yi da ruhi mai tsarki sai iya kamar tun yana jariri ya magana ba sa ba jariri yana magana ba da maryam wasu ta zo da shi alhali sun san ba ta da miji kuma ba ta da ciki wurin alkur'ani yana mana da cikin da haihuwa rana ɗaya ne wannan kuma shi fi kama da hankali ba a ce wai tana da ciki kamar yadda yake a bible wai tana da miji ma tana da miji kuma tana da ciki wai amma an wai mala'ika zaga ma mijin cewa wai ba dan fa ba nasa bane wanda ke ciki to yanzu idan budurwa tana da ciki an san tana da ciki ba ta da miji cikin yana fitowa ritsi in ta zo da jariri za a yi mamaki sai dai mutane sun an haihu an haihu ne a sun riga sun sani dama to wannan ko ainihin sun ganta da yaro ne kawai ba ma da ban mamaki ta a ya ga haka shi za su yi mamakin ganin jariri ya ga haka ke da aka san yar mutanen kirki kuma wannan sai ta nuna shi ko ma'ana ko tambaye shi ina azumi don ta yi azumin su ba a magana ko kuma suna azumin rashin magana sai da a tambaye shi kawai sai ce inni abdullahi a taniyar kitab waje alani na biya ce a to ruhul qudus ne ko ba lura ba don mala'ikan da aka dan fara tare da shi shike magana din sai suna mamaki ya zai jariri magana to gashi yana yi kuma ainihin tun yana dan dan karamin yaro ya fara munazara da manyan malamai an ji ana karanta a taura ana ta ba da hukunci ana murgudawa Allah ce an ruwaito ma kaza ya faru sai ce a kun da ya ruwaito dai sai malami da dogon jima ce wannan dan gidan wane sai ce to inda a tauran da aka saukar Musa ne ta ce kaza da kaza da kaza shi kuma malamin ya saka ne ai na yi karatu to kaga ruhul qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum mustakbartum shi yanzu duk lokacin da manzo ya zo muku da abin da ranku baya so sai ku girman kai fa fariqan kazzabtum wasu daga ciki ko ƙarya ta fa fariqan taqtulun wasu kuma ku kashe wato ya zo a digan tambaya ma'ana haka ne abin yake wato duk lokacin da annabi ya zo shi annabi zai zo da abin da Allah ke so ne ba abin da rani mutane ke so ba su kuma mutane ana son su bar son ransu ne su bi abin da Allah ke so shine mafita ba ba ka ce addinin ya bi abin da kake so ba da kamar da Allah ta ke cewa da ainihin gaskiya za ta bi abin da ran suke so da sama da ƙasa sun lalace ko miya da ya lalace la fasari da samatu wal arwa man fihi lawatta lawatta al haqq hawa'u da ya ce gaskiya da gaskiya za ta bi abin da mutane suke so to komai zai lalace sama da ƙasa da duk abin da suke ciki komai zai yaya musu saboda haka ita gaskiya sunanta gaskiya ta miƙe kyam wanda ke son tsira ya bi ta kar ya zo ya ce shi ba haka ya so bai murguɗa gaskiyan ta koma ta bi abin da yake so to su ku abin da ya kodin su karɓi kullum man annabi ya zo ce kai wannan in aka bi shi ƙarshen da za a yi shari'a tsintsa in ko aka shari'a tsintsa to to malam wane to gaskiya fa ba na taba haka suke sa hoton da duniya ta duniya ta dame su duniya ta gaskiya ba za mu samu tsayin da muka samu kuma ai ka san sun samu tsayin ne ba da haƙƙi ba ai ko su ne manyan malamai amma kuma ba manya-manyan bayan Allah ba na gargau man manya-manyan 'yan raraka idan aka ce za a yi addini na sosai wasu ne daban za su zama jagororin addini shi za su ce to tun da dai mu ne manya yanzu to ba za mu yi ta to da abin da ran duk lokacin da annabi ya zo muku da abin da ba ku so sai ku yi girman kai ce ba za ku ba ku kibi ma wasu ku ce ƙarya suke ba annaba ba ne to ka san idan annabi ya zo da gaskiya ka gane gaskiya ce kace ba za ka bi ba ai ma'ana ka ka ayyana kanka a matsayin dan tawaye ke butulu wanda ya kangare to domin ka karkace eh ai ka kangare sai ka ce kai ne akan gaskiya saboda haka tunda kai ne akan gaskiya shi annabin yana kan mene ke yawa kaga sai dole sai ka ce ai shi ba ba ma annabi bane ba ma annabi bane a ce to ai gashi ya zo da hujja mabayyaniya eh to ai wannan kawai sihiri kawai dabo ce to ai sihiri ko baya baya raya matacce don akwai akwai abin da masu dabo suke yi ya fi mutu da mu'jiza na annabawa a mu'jizan annabawa ta saba da dabon masu dabo don haka masu dabon da suka yi zamanin Musa su suka yi imani da cewa lalle Musa Allah ya koshi saboda su san san shi ba dabo yayi ba su sun ga cewa lalle sanda din ce ta zama macijiya da gaske kuma ita ta koma ta koma ta dawo sandanta sun san kuma mai dabo baya yin wannan su suna rufa ido ne su jefa sanda su suna san san sanda ce amma mutum ya ga ta zama macijin amma shi ko lalle macijin ta zama sosai saboda haka sun san ba wanda zai wannan ya mai da busasshe mai rai ya ko mai da mai rai busasshe sai Allah saboda haka sai suka imani to wayannan saboda tunda ba su bi gaskiya din dole sai suka karyata kamar yadda fir'auna yi da ya ga gaskiya din sai ya ce kawai dama Musa ya shirya da su a zo a batar da mutane kar su bi addini sai yi na iyaye da kakanni to kagan to sai zama su su bani Isra'il lokacin da annabi ya zo in suka ga ya zo musu da abin da ba su su ce ƙarya ke idan idan ya tabbatar da ya shiga tabbatar da hujjansa wanda ya nuna lallai al'umma za su gane cewa shine akan gaskiya to sai su kashe shi kamar yadda suka yi ma annaba da yawan gaske karkashe su har da isa isa muna iya cewa suna da laifin kisan isa ko da yake Allah ya tsamar da shi amma wanda yake son ya kashe ka ya sami wani ya ɗauka kai ne ya kashe me yayi yawa ai da ganga su suna nufin isa suka kashe sai da su zai ba san cewa ba shi ne ba wannan kaga Allah ta'ala yana gaya musu yahudawan madina ne cewa yanzu yanzu abin naku kenan ga wato gashi an aiko da wannan annabi kuma kun san gaskiya ne lalle yana ce a taura kun san bayani dalilin da ya sa muka zo kuka zo garin nan don in ya zo ku imani da shi ne kuma kun ga shi ne din to yanzu kuma za ku irin abin da kuka saba da ne ku ga annabi ku ku butulce ku girman kai ku kibe din ya zo muku da ran ku ba su gashi ko wannan annabin ya zo musu ma da abin da ran su ya biki don wa'ancan annabawan bani isra'ila kabilan su daya saboda ka dama su kabilanci suke tankaho da shi kuma ga annabawan yan kabilan su amma sun ki su to ga yanin kun ba ma dan kabilan su bane balarabe ne su kuma suna ganin a ai karshe kuma mun zo ai yahudancin ma zo karshe kenan muka imani da wannan ba za sake cewa yahudu ba an gaba sai dai tarihi ko wa qalu qulubuna gulf to da aka kafa masa wannan hujjar suka ga to yaya ne suka sai suka ce ai zakatun mu a rurrufe suke ba mu gane ba me kuke cewa ne wato ba amsa ne kai mu duka mu da Allah ta'ala ya rufe zuciyar ma wow in kuke cewa ne ma ne ba amsa kenan sun gane ba su so ne kamar yadda Allah ta ce balla anakumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minu a a ba zukatan su a rufe ne ba Allah ya tsine musu saboda kafircin su saboda ka kadan ke imani a cikin su kaga gaskiya ka kangare ka sake ganin gaskiya ka kangare kaga gaskiya ka sake kangarewa ɗaya ba ɗaya ba biyu ba aita tsaye aita tsaye har ma ƙarshe ma ka ce kai wanda ya zo da gaskiya na kashe shi ka kashe shi domin dai ka tabbata akan abin da kake akai to irin wannan zuciya ta gama bubbushewa ina kuma imani zai samu hanyar da zai shiga amma duk da kaɗan na imani wanda ya kan saduda bayan ce kai wannan lalle dai bala kaɗan ana samu tun an ce kalilan ma yu'minu kaɗan suke imani ma nan za a yi da littauki karfafa magana ne kaɗan suke imani ke da ma'ana walan ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'ala al-kafirin yayin da littafi ya zo musu daga wajen Allah mai gazgata abin da ke tare da su wato wannan alkur'ani ke ya zo suka kuma gane lalle wannan alkur'anin gaskiya ne ya gazgata abin da ke tare da su na attaura da linjira sai suka zuza ka sai suka kare wa kanu min qabl yasfuna ala alladhina kafaru kafin nan kafin zuwan wannan manzon da wannan littafi su yahudu sun kasance suna neman fatahi akan waɗanda suka kafirce neman fatahi shine neman nasara kenan ana ce ma nasara fata suna neman buɗi ma wato nasara tun da yake an ci gari akan ce an buɗe gari saboda haka in an yi nasara ma'ana ka ji an ce an buɗe gari ai ma'ana an ci garin kenan da yaƙi an yi nasara akan gari kenan saboda haka sun kasance suna neman fatan su sami nasara akan kafirai kafin zuwan annabi da zuwan annabi sun san zai zo saboda haka ma sukan ce sukan gaya musu masu ce ai kwanan nan annabin nan na ƙarshe ya kusa bayyana za mu bi shi Allah ya kawo ƙarshen ku in kuka faɗa da mu mu yanka ku ku yi ƙarshen adu da samudu haka suke gaya musu ada ai kwanan nan annabin ƙarshen nan yana nan ya kusa bayyana don ga alamomin da aka nuna mana a taura lokacin bayyanansa ya ya kusa kwanan nan zai bayyana kuma insha Allah mu bi shi mu kawo ƙarshen to sai gashi ya zo an ce daga cikin ansar akwai wanda suka ce masu haba haba ko jama'an bani isra'ila ba ku ne da can kuke gaya mana cewa wannan annabin yana nan zai zo ba kuma in ya zo za ku bi shi ku yaƙe mu ku kawo ƙarshen yau kuma gashi za ku ce ba shi sai aka samu wani salam bin mishkaf ya ce to ba shi ne wanda muke faɗa muku ba ba wanda muke gaya muku zai zo ba ne wannan ba shi ba sun san kuma shi ɗin abin da ya ba su haushi bai abin abin ba ba yadda suka so bane ba ba yahude bane sun dauka ko da ba yahude ne ma ba su yadda ba saboda mene ba yahudanci ne ba zai zo da kabilanci bane su za su zai zai zo ne a matsayin ba yahude a kashe laraba to haka nan annabi zai zo annabi zai zo da kisan kabilanci ne saboda haka in yazo in annabi ya zo kamar yadda annaban bani Isra'ila suka zo suka suka kashe wasu suka kare to haka shi ma inda wannan zai zo inda a cikin zunne ma ba za su yadda ba inda zai zo ce muku ya ce ya ku jama'a Allah ya aiko cewa duk wanda ya imani ya aiki na gari ko dan wace kabila ne daidai yake saboda haka ba batun larabawa ko isra'iliya duk ɗaya ne imani ya ɗaru za su a wannan ba da gudun arziki ba da larabawan za ka haɗa kai to kuma su ga larabawa sun bi shi da kalilan daga cikin yahudawa ce ta wannan ya ɓata yahudanci kaji ma yana zagin mu yana zagin kabilan mu ma ya ce mu mu butulu ne mun kiba ba annabawan farko akan ya ce kabilanci ba ya ya ya ya bata ba certificate din su kenan sai a ce ai wannan riddama yayi to kaga saboda su abinda haran sai yake so suke so su bi ba abinda lale ya zama gaskiya ba to ballantana kuma sai gashi annabin nan ya zo daga cikin laraba suka ce balarabe balame ba ba za a zo balarabe a ƙarshen yahudanci ya zo ke yan sai da aka karanta su a tarihi kenan a ci an taɓa yin su su sai su tsaya da addinin su kyan in dai ba in annabi ba dan kabilan su bane ba su bi ba falan ma ja'u ma'arafu kafaru bi yayin da abin da suka sani ya zo musu suka kafirce da shi wato sun san wannan annabi bayanin sabiyana nan an sifata a cikin ataura suka ga gumu shine suka gane shi ne sai suka kafirce da shi saboda saboda abin nan hasada kawai jin haushin cewa ba dan kabilar su bane fala anatullahi ala kafirin fushin Allah da azabansa shine la'ana din shine nisan tawa da rahama ya tabbata akan kafirai wanda sukan ga gaskiya sun san ita ce su kin bi islama sharu bi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah bagayan an yunzila Allah min min fadlihi ala man yasha'u min ibadi to tirma abinda suka ma kawo kansu musaya da shi menene suka yi ya zama sun kafirce da abin da Allah ya saukar domin kiyayya da hasada kawai domin Allah ya saukar da farlansa ga wanda ya ga dama da cikin bayansa wato ma'ana wannan ni'ima din da falalan na annabin ƙarshe da yake duk suna da labarin shi haka dukkanin annabawa ɗaukaka a tsammanin su ɗan ƙabilan su ne sai gashi kuma a cikin laraba su sai kuma jin haushin cewa to a yanzu mu in muka bi mun bi balarabe shine kawai dalili ce a ce akan wannan in to tir misalin da kuka yi ma kanku wato maimakon imani suka ɗauki kafirci maimakon shirya sun ɗauki ɓata to turma wannan musaya saboda mene suka yi wannan domin kawai Allah ya ba da falalansa a inda ya ga dama ba su bayanan suka so ba ya ba wanda ya gara cikin bayansa fa ba ubi ganaban a ba suka komo da fushi bisa fushi dama Allah ya fushi da su saboda miyagun ayyukansu na da butulce butulcen da suka ci tai aiko annabi su kashe su karya a ce sai ka za su ki a ce shi ka tun zamanin Musa domin abin da suka ci tai nan su ne bautan maraki su ne su ce Musa ba za mu shiga garin ba sai dai kaza su ne su ce ruwa ya da kaza su ne ga iri iri da suka duk dama Allah ya fushi da su akan wani amma da a ce da Allah ya ko wannan manzon da shi ne fi kowanne gatanci sai suka ce to yanzu dai taurin kai ya kare tun da daga wannan ba wani annabin kuma saboda haka mun ji mun bi kaga da sai a sai su daga fushi sai su koma mene sai yarda to kuma sai suka kafirce da wannan annabi shi ba ba'u bi zababin azaba sun komo da fushi kan fushi dama Allah ya fushi da su kuma yanzu Allah ya ƙara fushi da su fushin da ya fi kowanne na kin imani da wannan masu wannan kafiri na ababa muke kafirai suna da ababa mai walakanci gobe kiyama ke to bari mu tsaya nan lokaci na gure ai za ki da amin Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirya da mu shirin da ke ciki ka tabbatar da mu akai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma qina warhamna اللهم ثبت اقدامنا وثبت عبيدتنا واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجننا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت التواب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على